الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجتنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أجدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك عملا بارا ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم اجعل اوسع رزقك علينا عند كبر سننا وانقضاء عمرنا اللهم إنا نسألك يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك اللهم رب السماوات السبع ورب الأد ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بنواسيها إن ربنا على صراط مستقيم يا كريم اللهم يا مطلع على السرائر والدمائر والحواجز والخوادر لا أذب عنك شيء نسألك فائدة من فيدان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك فإنك واسع الكرم كثير الجود حسن الشيم وببابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون ربي لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ضيق ونكد واشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Mana nan cikin suratu Yusuf jiya mun kwana aya ta arba'in, aya ta arba'in da uku muka kwana jiya daga nan za mu tashi insha Allah yau alamis wato shidda ga watan Ramadan. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 daidai ka taimaka mana Allah kai mana jagora ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoma mu in kiyama ta yi ta bismillah alarma wa qala maliku
ka bani rank
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك اوتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا متين أمين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان Wato jiya kun san Yusuf ya shiga gidan yari kuma ya yi tabbata hanya wadda zai biya hito Allah bai kaddara lokacin ba har ya samu ƙarin shekara bakwai bayan shekara ta biyar. To yanzu lokacin hitowa ta yayi idza jaa al-ajalu tahayya as-sabab idan ajali ya zo to dalilai zai za su faru na aukuwa abu. To lamma da na furuji Yusuf lokacin da hita Yusuf daga gidan yari ta yi kusa. Wa aradallahu ikhrajahu min as-sijn Allah ya so ya fitar da shi daga gidan yari. ra'a maliku misir al-akbaru ru'ya ajiba sarkin misira babba sai ya mahalki ya ga wani mahalki mai ban mamaki halatu wato ta bashi tsoro faqasaha ala ala mu'abbirir ru'ya sai ya karanta ta ga masu fassara mahalki baina biladihi tsakanin garuruwa ne to amma sai abin ya bada matsala har aka dawo wajen Yusuf wa ƙalar maliku inni ara saba a bakaratin sai sarki ya ce ni na ga saniya guda bakwai a bakaratin guda bakwai shanu ai abin nan maliku misira sarkin misira arrayanu ibn walid al'amaliki ya yi mahalkin ya ga shanu guda bakwai inni ara ni na gani.
Wa ƙalar maliku inni ara saba a bakaratin simani ya kudu hunna saba wani ijafin wa saba sun bulat. وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون آيتي نا مالكي نا ga shanu guda bakwai abin nan a shanu guda bakwai masu kiba ya akuluhunna sab'un ijabun wato wasu bakwai ramammi suna cin su a jam'o a jafa ai haula'i waɗanga suna cin wa'ancan wasa wasan bulatin na ga zangarniya ta hatsi guda bakwai kwadurin dukansu kore-kore wato ɗan yushar wa ofara ai saba sun bulatin wasu sha wasu zangarniya guda bakwai suko ya bisatin busashi na kadiltawa alal hudar ta lankwashe ta naɗe wa'annan da ɗanyu wa ala alaiha kuma tarin jayi ɗanyon wato tana batun ta canye su ya ayyuhal mala'u ya ku manyan mutane al'ulama'ul ashirahu malamai masu daraja abtuni fi ru'yaya ku bani fatawa ga mahalkina kun ga sarki har da masu fassarar mahalki yana da su aje domin matsala in an ka ce kuɗi aka ba su to in mutum na da kuɗin komi yana iya yi in dai kuɗi aka bai to in yana da kuɗin komi yana iya yi saboda haka hukuma ce har da sarakuna masu hasarar maliki duk akwai don in an yi mugun maliki a ɗauki mataki kamin ranar da zai aukuwa haka dai ake ta milkin to ya ku manyan malamai abtuni fi ru'yaya ku bani fassara ku bani fatawa game da mahalki na ai bayyano li ta'biraha ku bayyana min fassararta in kuntum lirru'ya ta'burun in dai kun zan masu fassara mahaliki to fa aburuha ku fassara wannan mahalikin qalu adghasu ahlam qalu adghasu ahlam وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين to su mutanen malaman an kawo musu fatawa wadda ba su sani ba to kuma shi da ma in dai mutum ba malami na na Allah ba in bai sani ba bai yarda ya ce bai sani ba saboda haka ba su san wannan fassara ba kuma ba su iya cewa ba su sani ba kalu hadiyi adgasu alamai suka ce ai wannan yaye yayan muhalkai ne wannan mawaliki ne da ya hada akhalat wato kwashe-kwashe da yawa kuma na hanu bi tawilil ahlami ba alimi na mu kwashe-kwashen mawalikai ba mu san hasara ce ba mawaliki na gaskiya mun ka san hasara ce jama'u fi wasu halmi bil butlani sun wato sun yi ittifaki ga cewa mawalikin abin na na mawalikin da ake ce ma alhalmu wato mawalikin mugun abu a bilbuɗalani ɓatacce mawaliki na awulita da munihi a shiya a mukhalifa ko don ya ƙunshi abubuwa wa'in mukhtalifa wa'inda sun ka sassaɓa laisa limana mati albaɗila ya ci suka ce ai muhalkai na ƙarya ba su da tawilin inda na ba su da fassara a wurin muhalkayin ƙarya ba su da fassara a wurin saboda haka tunda musamman muhalkayin ƙarya na ba su da fassara a wurinmu to ba mu san fassara su ba wa innama ta'awilu wa innama ta'awilu da ma fassara lil manamati sadiqa ga muhalkayi na gaskiya yake ka annahu muqaddamatu sadiya kamar wata muqaddama ce ta biyu lil uzuri wanda suka kawo uzuri bi jahalihin da jahalicin su ga ta'awili a fassara muhalkin wa qala alladhina jaminhuma وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمتنا أنبئكم بتاويلي فارسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب يأكل يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون
to wa qala alladhina jaminhuma dan mutumin nan da ya tsira cikin darasin mu na jiya wanda aka yi ma alƙawarin mai sai ga sarauta ta ya ci gaba da aiki ne to bayan an dade ana ta magana ba a san fassarar mawalki ba sai labari ya kawo gare shi kuma ya tuna da Yusuf wannan hali da suke ciki Yusuf ya fassara masa mawalki da shiya saboda haka sai yayi magana wa qala alladhina jaminhuma wannan da ya tsira cikin su min alfatayaini cikin matasan nan guda biyu wa huwa saqi shine mai ba sarki abin sha wadda kara yayi tunani fihi ibdalu ta'ifil asali dalan wa idgami hafid dali a wadda kara ai tazakkara ba'da ummati sai ya tuna bayan lokaci mai tsawo ai muddatan wato abin nan lokaci mai tsawo wato hinin wa mudda ta hinin wani lokaci wato sai ya tuna da hala Yusuf ya tuna da halin Yusuf alaihi salam da sujin a gidan yari ya tuna da irin zaman da sun kai da Yusuf a gidan yari Yusuf wato yana fassara maliki kuma fassara kyakkyawa sai ya ce musu ana unabbi ukun bitawili ni zan ba ku labari da fassara wannan ku arsuluni ku aike ni wajen Yusuf saboda gidan yari ba gida na wanda mutum ka tawa ɗaya shiga ba ko da yana da alaka ba haka nan ɗaya mutum ka shigowa gidan yari ba gidan yari gida ne wanda adda doka saboda mutane ya tara daban-daban saboda haka ya ce a faɗa ma mai gidan yari sarki ya faɗi da kai ne ya aikai fa arsiluni ko aike ni kun ga ɗayan a sarki tun da shi sarkin shi ne shugaban ƙasa kuma shi adda matsalar da za a ce gidan yari kun ga shi zai yi magana da gidan yari cewa ga yaro na ya aiko saboda haka ya ce fa'arsalu ni ku aike ni fa'arsalu kai sai ku suka aika shi fa ta yusufa ya zo wajen yusuf suka gaisa kamar ziyara ya taho faƙala lahu sai ya ce mai yusuf ya yusuf ayyuha saddiqu ya yusuf ya wannan mai gaskiya alkasiru sidiki as-sadiq wanda adda gaskiya da yawa abtana fi sab'i baqaratin ka fassara mana mawaliki mun te mun ga gaskiya ne to yanzu ga wani mawaliki ka ba mu fatawa fi sab'i ce a cikin shanu guda bakwai simanin masu kiba ya akuluhunna sab'un ijabu wasu bakwai suna cin su shanu na masu kiba ga wasu bakwai ramammi suna tabin su suna cizo sab'un ijabu bakwai ramammi suna ta cin wa'ancan masu kiba ba shi kadai ba wa sab'i sunbulatin da kuma abin nan wasu zangarniya hatsi guda guda bakwai ɗanyu wa ukhara ya bisatin da wasu kuma guda bakwai busashi sun lankwashe ga ɗanyun nan suna tsutsar su la li arjiwa ila nasi ka bani fassara wannan maliki domin in koma wajen mutane almalik wa asabi in koma wajen sarki da jama'a ta in ba su wannan fassara taka la'allahum ya'lamuna ta'biraha don su gane fassara wannan muhaliki wannan abin da ɗaya ya kawo ni wurin ka kenan ya mai gaskiya wato as-sadiq yuso yayi tunani sa'an nan qala tazra'un قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حسبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن يا كل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعسرون
قال سيسو يتي بان ياي تناني ya yi tunani da fasar da zai fassara shi kuma sai ya fassara ƙala ta zara'una ya ce wannan maliki na koyin wata za a yi wannan maliki na koyin wata za a yi wato kuma yana buƙata ajiya abinci shekarun da za su zo baya za su canya abincin da aka aje daga farko wannan shi ne fassara ta saboda haka magani ne ƙala ta zara'una za ku yi noma ai izra'u ku yi noma saba sinina shekara bakwai da aban jere ayyama ta tabi a jere wahiya ta wuli sab istiman wato shine fassarar bakwai din nan masu kiba wato kuyi noma shekara bakwai babu hari fama hasattum abinda kuka yi girbi duk abinda kuka girbi wato na haci ruhu ku bar shi ai utrukuhu fi sunbulihi ku bar shi cikin zangarniya tai domin hatsi an basu cikin zangarniyar su suna dadewa ba su lalace ba amma idan an sussuke su kwari na iya shiga su ci su su bata su amma in an ka basu cikin zangarniya to kowane hatsi kuma ko dawa ce ko maiwa ce ko shinkawa ce ko gero na kowane iri inda an bar shi cikin kwarfatai yana dadewa bai lalace ba saboda haka ku bar shi fi sumbuli cikin kwarfatai la Allah ya da don kada ya lalace illa qalilan mimma ta'kuluna sai dai kadan daga cikin wanda za ku ci ai abin nan ne shi kan fadara su ku daddake shi wanda za ku ci to ku gyara shi amma wanda za a aje to a bar shi cikin kwalhate ya an bar shi cikin kwalhate yayi abin da yasa kuke ganin gwamnati tana ajewa ba ba su sukakke tana aje su sukakke eh ba ita ta noma ba kasuwa aka zuwa a sau shi yasa buhu aka ba da kwangila don haka aka sau su buhuna a to a sa musu magani wadda ba za su lalace ba don in ba a sa magani ba wani abinci biye wata uku in dai bai da magani yana fara lalacewa in dai e wata uku to shi yasa ake sa magani yanzu da yake akwai magungunan da ake sawa kuma abincin ba zai yi komi ba to kai ku bar shi cikin kwarfati sai dai wanda za ku ci sai ku gyara to bayan kun yi noma shekara bakwai abinci ya samu an aje shi summa yati min ba'da zalika sab'il muhsabat sannan bayan shekarun ga bakwai masu ruwan sama to sab'un shidadun shekara bakwai za su zo masu tsanani mujdabatu masu hari sa'abu masu wahala wahiya tawil sab'il ijab shine fassara wato ya shanu guda bakwai ramammi wato fari zai zo su masu harin nan in sun zo ya kunna ma qaddamtul lahunna za su canye abin da kun ka gabatar gare su min habbil mazaro na kwaya hatsi wanda aka shibka fi as-sinina muhasabat a cikin shekaru masu ruwan sama takuluna hu fihin cikin shekarun can bakwai da sun ka wuce kun kai noma cikin shekara bakwai din gada ba a noma za a ci wannan abinci kun ga wannan duka yana nuna tanadi ana so a yi tanadin abinci a yi tanadi na yi domin ba a san shekaru masu zuwa wadda za su taho ba shi yasa a da shi a sanadiyar ajiyar abincin gwamnati sai a saye a aji don ba a san baɗi wadda za ta zo ba ba a raba abincin nan da an ka sayi ga kakan bana sai an ga kakan baɗi ta fara tasowa ta ta fara matsowa sannan sai a rabe da wanga don a sa wani to tanadi kenan haka na aka son tanadi kowanku ya samu wanda zai yi shi ma ya yi tanadi ka tanada ma kanka abin da duk san yana da umhani gare ka kai ka tanada ma kanka abinka abin da ka san yana da umhani gare ka kada ka walakanta abubuwa in abu ya zama dole gare ka sai ka yi umhani da shi ba ka da shi sai ka walakanta Allah ya kare mu yace abin na na ya kunna ma qaddamtu lahunna bakwai din za su ci abin da kuka gabatar gare su mina habbil mazru'i na kwaye hatsi wanda aka shuka bi as-sinina al-mukhsabati cikin shekarun nan masu ruwan sama ta kuluna hu fihin na za ku rika ci ne cikin su illa qalilan mimma tusinuna banda dan kadan cikin wanda za ku aje ai tadakhiruna labazari wanda za ku aje don iri kun san su manoma don an ka kai kaka ana ɗebe wasu a ce wannan iri na sai a zaɓi masu kyau sai a aje a ce wannan shi ne iri tun daga daji aka ɗiba a aje iri saboda mahimmancin iri ba kowane iri aka sawa ba sun mayati min ba da zalika saba ilmi husawa mujdabati bayan shekaru mujdabati bayan shekarun nan bakwai mujdabati masu hori to wata shekara za ta zo aman yugafa fi yugafa nasu wata shekara za ta zo za a ba da ruwa ga mutane ana taimakawa mutane bil madari da ruwa wa bihi ya asiruna al'anab ciki ne za su yi tatsar inabi wa gairi ha da wani ne la kasbihi saboda akwai ruwan sama saboda shi inabi inda ya shahara in babu sanyi bai saboda haka shekara ta abin na na guda da za ta zo ƙarshen shekara bakwai na yunwa to za a samu ruwa sosai har inabi ya girma kuna tatsawa kuna yin abubuwan da kun saba da shi wannan fassara wannan mahalki da kowa ya kasa fassarawa waje shine wani nan gidan yari ya fassara shi to daga can gidan yari kuma ya aiko da fassara to sarki sai ya tunani yanzu gidan yari akwai manyan malamai irin waɗanga wayanda ka iya walwale matsalar al'umma ta ƙasa baki ɗaya me yasa aka tsare su gidan yari wa qala al-maliku atuni bihi wa qala al-maliku atuni bihi فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم to وقال الملك sarki ya ce lamma ja'ahu rasul lokacin da manzo na yazo mai wanga da ya aika ya samu fassara gidan yari to gashi nan ya dawo aka bar hube tawili hayabba sarki labarin fassarar wannan mahaliki sarki ya ji dadi ya tambaye shi wa ya fassara shi ya ce wani dan hursuna yana can gidan yari shi ya fassara shi ya ce a ito ne bai teku ta wamin da shi ai sai ai irin wanga ba a bari da gidan yari wanda adda ohani yana ohanin ƙasa gaba ɗaya za a kai shi wuri guda a tsari tunda yana da ohani ga ƙasa baki ɗaya ko to ne bi ku teku ta wamin da shi ai billazi abbaraha ku ta wamin da wannan da ya fassara mawalikin nan kun san shi mutum wato gwargwadon girma ne ga ga ƙasa gwargwadon ohani ne duk wanda ya ohani ga ƙasa to ya yi girma ga ƙasa duk wanda ya unhani saboda haka wannan mutum mai unhani haka bai yiwa a bashi gidan yari teka to wamin da shi sarki na kunga in ya ce a to da shi yare yare abin nan abin nan na cewa ɗaya da ta yi da shi wuce ku yi ta taya tashi ku tai saboda haka an zo wajen yusuf an ce mai ya gyara sarki na kira ne falamma ja'ahu rasulu lokacin da manzon ya zo ma Yusuf wada labahu lil khuruj yan nemi Yusuf ya hito qala qais qasidan izhara bara'ati Yusuf yace yana mai nuhi ya bayyanar da bara'ati abin nan da mata ka wadi gabe da shi to dan ya tabbatar da ba gaskiya bace an ce ana tuhumarka da laihi kaza an kai ka gidan yari an to an hishe ka kuma baka kubata ba ana na ana faɗin kayi wannan laifi ai kun ga hitowa ba ta da umhani saboda haka yace a'a wannan tuhumar tana nan ba ni hitowa don ko na hito za su ci gaba da wannan magana da sun ka saba irje Karje ila rabbika koma wajen mai gidanka kai da ka taho ka te da ni. Fasalu ka tambaye shi, ka, ka, ka roƙe shi, an ya sa'ala ya yi tambaya ma balu da nisawa. Yaya labarin mata, ai halin nisawa. Matan nan da suka ɗora haɗin Yusuf suke so, da matan nan da suka ce Yusuf ya neme su. ya ce niswa bai ce abin nan almar'a ba almar'a ce ta neme shi amma bai ambace ta ba saboda mutunta uwar gida ne ta saboda haka bayyiwa ko can da ya ce hiyara wa danni ya zama dole na cewa ta yi shi ya neme ta an ka tambayi gaskiya na kai kan neme ta ya ce a domin kuma ko kana gidan yari ya kamata ka tsare gaskiyarka kai kan neme ta ya ce a a hiyara wadda ne annabci ita ta neman ga kaina to amma nan ba ta nan sai ya ce a tambaya ma balin niswa ya labarin mata allati qadda ana aidiya wannan wa'annan da suka yanke hannuwansu wajen son Yusuf da ganin Yusuf inna rabbi bi kaidihinna aliman lalle Allah ubangiji na masani na da kaidinsu wato mata suna da kaidi mai yawa kuma Allah shi an masani da kaidinsu wa bihi ta'zimu kaidihinna cikin wannan aya akwai girmama kaidin mata wal istishhad bi ilmi Allah alayhi da kawashe da cewa Allah ya san shi ya san kaidinsu wato ya san shirinsu wa annahu bari'un mimma iba fihi kuma bihi kuma shi so yayi bara'a ga abin da aka aibanta da shi abin nan da aka aibanta da shi ba gaskiya bane walwa'idi lahunna da kuma kyacewa ga matan inna rabbi bi kaidihinna alimu kun ga kyacewa ne ga matan ala kaidihinna ga makircin su wa kanat niswa arba'ina mata su arba'inna wala abinna wala budda an yakuna min aliyati alqawmi babu makawa dole su zama cikin madaukakan mutane almarufi na sanannu saboda haka tunda kun ga manya na to an san su Yuso ya ce sarki ya bincike su ya ji ashin suna nan ga magana su cewa ni nin neme su in suna nan to bai hitowa a da gidan yari bai hitowa in kuma sun haɗe gaskiya to zai hito to an san su saboda haka faraja ar rasulu sai manzon na sarki ya dawo bai taho da Yusuf ba wa aka bar malika bi zalika ya faɗa ma sarki kaji abinda mallamin nan ya ce ya ce bai hitowa sai ka yi bincike ga abin da aka toma ta da shi gaskiya na ko ƙarya ne sannan ya hito amma yanzu bai hitowa to ga sunan sarki ya tara ƙala ma haɗaba kunna ƙala ma haɗaba kunna izrawattun na yusufa an nafsi ولن عاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز إلا نعسى الحق أنا راوته عن نفسي وإنه لمن الصادقين واتو كل كل مسألة انت الشاحمات to sai addu'a da addu'a aka gano kanta mata wato shedan yana amfani da su sai ya cimma wata bukata kowa mallami kake in shedan ya rasa wanda zai yi da kai sai ya biyo ta hanyar matarka kun ga annabi adam da shedan ya rasa wanda zai yi ya hidda annabi adam da aljanna ta hanyar hawa ya bi in ba dan ya biyo ta hanyar hawa ba da yanzu ba mu san birnin kabe ba amma sai ya bi ta hanyar hawa ita ko da an ka tambaye ta ce wallahi ba ni zaton akwai wanda zai rantsuwa ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa kuma yana cikin makareta ba ni zato don baka zanna da mai abu ba ba ka gane akwai su in tare da mutanen kwarai kake koyo shi ba ka gane mai abu to ta haka ya bi ya kware ta a mai wani karatu da ko a nan masallacin lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama shedan ya rasa inda zai bi ya cuta wa annabi ta wata cuta da ya kaso ya mai sai ya iza mata nai sun ka kewaye shi gashi an yi kiran sallah yana batun ya hito masallaci sai sun ka kewaye shi wagana haɗin wata mu biyu baka ba mu abinci ba wallahi sai ka ba mu abinci hankurin mu ya kare kuma gaskiya na ya wata biyu bai ba da abincin babu babu wata guda ya hita ya ƙari bai ba da abinci ba wani wata ya hita ya ƙari bai ba da abinci ba wani ya hita to shi na sai sun ka kasa hankuri sun ka kewaye shi suna ta magana suna ta magana ga lokacin sallah ya ana ta jira manzo Allah ya hito bai hito ba sai Umar ya shigo sai ya ji suna yana shigowa yana yin sallama sai sun ka tashi da gudu kowa ta shika da gudu ta gidanta sai ya ce musu ya aduwa ta an Husaina ya maƙiyan kawunan su a manzon Allah ya kamata ku ji tsoro ba Umar ba sai sun ka ci mai anta a galazu min rasulullah ai kai kai manzon Allah ka yi shi yasa to sai manzon Allah ya ce Umar ba za ka shiga fajjan ba illa salaka shaidanu fajjan gaira fajjika ya Umaru Umar babu hanyar da za ka biyo shaidan ya cinke ka sai ya shiga wata hanya ya ce shaidan na ya sa iza su su ci zarafin annabi amma wanda ya ga Umar ya ga wata gashi ne sai ya gudu da ya gudu sai kowacensa ta taha dama shi na ka iza mata to kun ga shaidan haka nan yake ta hanyar mata don haka in ka ga matarka ta aza faɗa da kai ɗauki mataki kawai kakkarama kakkarama shaidan na eh ɗauki mataki kawai ka diba ka ga matakin da ka yiwa duk wanda ka yiwa ka yi maganin matsalar bi shi kawai kakka kore ta eh dibi dai matakin da kawai ka yiwa ka yi shi wanda duk ka yiwa in na ba ta taimakon kuɗi na in na yi mata wani alkawari na in na gaishe ta naka jinjina mata kai mata kirari ta ji babbata ya dai rage gare ka ka dai dibi abin da kai yiwa sai ka yi don gidanka ya zanna lahiya shedan na gaskiya shi ka biwa ta gehen su don ya ci zarahinka Allah ya kare mu daga sharrin shedan da kuma jama'a ta to kala ma abin da falamma sami almaliku zalika jama'an niswa sadda sarki ya ji wannan labari da aka samo daga Yusuf sai ya tara matan fi kasari dama an san su su arba'in na matan manya na sai ya tara su fi kasari gida ne fasa alahunna ya tambaye su kala ya ce ma haɗa bukunna yaya labarin ku shi ma sarkin sai da ya sa hikima da yaya labarin ku izrawattun na Yusuf annabci sadda kun ka nemi su ga kai ne bai ce cewa suka yi so ya neme su To shi ko sarkin kun san mai mulki kamar nake ambata muku yana da dubaru da Allah ka sanar da shi don ya rike mutane ne da suwa. Sai ya ce musu yaya labarin ku lokacin da kun kabiɗi Yusuf da kai ne bai ji bai gani kun kabiɗai. Hal wajattunna min wa mailan ilaykunna kun samu karkata gare kun same shi ya karkata gare ku. Kun ga sai kwashi laihin duka iza musu. to yanzu kowace bidar ta kai ta kakkaɓe laihin da gare ta tun da za a iza musu wannan hikima ce ta sarki wanda sai sun ka fara zarewa guda guda suna haɗe hasha lillah sarki ya tabbata ga Allah ma alimna alaihi min su'in ba mu san wani mugun abu gare tunda an ce su sun kai sai suka ce to ba mu san mugun abu gare ba kun ga ta hanyar da an ka biyo musu sannan an ka samu mahita to nan matar sarki ita Zulaiha Ƙala Timratul Azizi matar sarki wato Zulaiha ta ce, Al'ana hasasal haƙo yanzu kan gaskiya ta bayyana. Yanzu kan gaskiya ta bayyana. A ranka ya daɗe ana rawato a nafsi ni ni ni biɗe ga kaina. Wa inna hu lamina sadiqi na fi qawli hiya rawadanni an nafsi cewar da ita ta neman ga kaina to yana cikin masu gaskiya. jama'a ku dibi wannan shekarun da aka ɗauko jiya muka ce yuso shekara ta goma sha biyu gidan yari shekara goma sha biyu gwamnatin tarayya na bincike ba ta gane ba sai da yan macen ga tawaɗi shekara goma sha biyu gwamnatin tarayya na bincike ba a gane ba saboda haka in ta gama ka da mace kokari ka gama lahiya da ita roƙi Allah sabuta tsakiya matsala ba ta rage mata ba irin ta shaye mace matsala ta buta ce ka dauki buta kuma da hannu biyu da hannu biyu Allah ya kare mu daga sharrin mata kun ga sai da ta faɗi gwamnatin tarayya tana bincike shekara goma sha biyu ba a gane zaren a bakin zaren ba sai yanzu to da ta faɗi wannan tacce Yusuf bai da laihi ita ta tabbi sai abin nan ta ce zalika liya alama ذلك ليعلم أني لم أكن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين
a matar ta ce zalika tasrihu bil haqi kun san dai Yusuf na gida ya ribe waje to wannan bayyanawa da ni da gaskiya wa kashfir gida'i na bude ruhin wa ruhin wannan matsala na bayyana bi ma huwa waqi wanda abin da ya tabbata to na yi wannan ne li alama Yusuf dan Yusuf ya sani anni lam akhunhu bil ghaibi ni ban yaudare sadda bayanan ba wato dan ya san da bashi nan ban yaudare ba yanzu bayanan muna magana ya tuha mai asiri bai ce ni ne bide ba ce ayi ma balin niswa bai ce ma balil mar'a ba bai ce ba ya tuha mai asiri ni ko na tuha mai asiri don ya san ban yaudare shi ba bil gaibi sadda bainan bil istimrar ala satr haqiqatil amri bandogi ga ga abin nan ruhewa haqiqanin al'amari ba wahala gaibati lokacin da bainan ma annahu ra'a janibi duk da yake ya kiyaye gehe na haisu ƙala ma balun niswa lokacin da ya ce ya labarin mataye bai ce ya labarin macen ba ila har zuwa ƙarshe walam yazkur kauni ana wa, jurmi bai ambace bai ambace kasancewa ta da ni da laihina ma alfitani kulliha wanda dukkan hitina ga kulliha dukkan ta ne a asili ba innama an innama an sha'an min jihati duk da yake amma alfitani kullaha innama an sha'an min jihati hitinar ga dukkan ta ta faru daga gehe na ni a asilinta amma duk da haka dan ga yattuwa mai asiri ya kamata in tuwa mai asiri fa kafa'atuhu ala zalika na saka mai da wannan bil itirafi bi anna dhanba minni nayi hurici cewa lalle zunubin ga daga wuri na yake bi qauli ana rawattuhu an nafsi nace ni nin neme shi ga kai ne wa anna allaha kuma lalle haƙiƙa Allah la ya haɗi kai da ka'ini na baya shiryar da kaidin masu cin amana wato an dai buga ita bata samu natsuwa ba Yusuf na gidan yari ta gane wato kaidi na cin amana ba a samun nasara da shi summa tawada allillahi sannan ta yi tawada ga Allah da tuba faqalat wa ma ubarri'u nafsi وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم تتشي وما أبرئ نفسي أما دي أني بنكبت رأينا wato ma'azalika tare da wannan mina khiyanati ga ce amana don gaskiya na ce amana bawan Allah na ce amana ce kun ga tawadi ita kai ga Allah haisu qultu fi haqqihi ma qultu lokacin da na faɗi ga haƙƙi ne abin da na faɗi tsakani da Allah ni ne mai ba shi yanne mai ni ba amma ya ce gidan yari kan magana ga da nijewa mai shekara goma sha biyu bai dawo ba wa fa'altu abinda wa fa'altu bima fa'altu na aikata abinda na aikata gare shi na ci amana ta yi amma dai innan nafsa lalle jinsin rai la'amaratun bi su'i mai yawan umarni ta da mara kyawu raina ta ta kawata min wannan haisu sawwalalli ma fa'altu lokacin da raina ta kawata min abinda na aikata kuma ni ne amma wani sabtuhu ilaihi kadiban ni jingina abin nan gare bisa ga ƙarya ni ce shi yan neme ni to rai kenan ita ni ba ni kubatar da rai ba ni kubatar da rai na illa ma rahima rabbi sai dai abinda Allah ubangiji na ya tausaya ma ai illa an yarhamu rabbi man sha'a sai dai in ubangiji na ya tausaya ma wanda ya ga dama min khalqi cikin halittu ne fa asamahu ya tsare shi in ka Allah ya so sai ya tsare ka magana ta gaskiya ce in Allah ya so sai ya tsare ka da malami da almajiri da mai kuɗi da talaka da mai mulki da wanda wayanda ake mulki duk wanda Allah ya tsare shi a tsarari wanda duk Allah bai tsare ba za ka gan shi in ka je wani abu da aka cewa ya aikata sai ka mamaki to missa ya yi wanga abu missa bai da babu, lalurar da ka sa shi shi missa ya yi yanzu ku dibe mu ku gani malami mai wa'azi da zai zo yana wa'azi me zai sa ya faɗa mutane abin da ba gaskiya ba in ya faɗa abin da ya sani me za a yi mai ya tsaya nan babu abin da za a yi mai mai miliki idan ya mutane sun kato muna so a yi mana gode bai wuri kaza ya ce za mu diba ya hita bato mana waɗanda sun kato muna so a yi mana makaranta wuri kaza ya ce za mu diba waɗanda suka zo masallaci muka so ya ce za mu diba mi za a yi mai to don mi zai yi ƙarya ya ce za mu yi kuma bai yi don mi zai yi ƙarya wacce lalura ce ta sashi ƙarya sharrin shaidan da shi dai ne ba wani abu ba in ka tsaya ga abin da kaka iya babu abin da za a yi ma ko malami ne kai ko mai mulki na ka tsaya baki abin da ka sani babu abin da za a yi ma to amma sharrin shaidan sai ya sa ka yi abin da bai da amfani gare ka saboda haka illa ma rahima rabbi sai dai abin da ubangiji na ya tausaya ma ba a sama hu ya tsare shi min ittiba'i hawahu daga bin saurare ne wada'ata ya tsare mutum daga yin da'a ga son rai da fi ma ta'amuruhu bi yimina su ga abin da son rai take umarni ne da shi na mummuna kun ga nan son rai ya ce innan nafsa la'amaratun bisu'i to rai kusan kashi biyu take akwai rai kuma ya ayyatu hannabsul mutma'inna ya kire wadda an mai natsuwa akwai rai mai natsuwa wadda take umarnin mai ita da natsuwa akwai rai kuma amaratun bisu'i wadda take umarnin mutum da aiki mara kyawu irin wannan rai to Allah ka kare mu daga irin wannan rayuwa inna rabbi ghafurur rahim lalle Allah ubangiji na mai gafara ne ko mai rahama ya Allah ya ghafurur rahim ka gafarta mana dukkan zunubanmu amin ka daidaita mu ga hayya kama daidaiciya ka raba mu da sabonka da sha'awa ce kuma ka tausaya mana ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana zahin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka gafarta mana ya gafurur rahim to sarki ya ji magana matan da ya tara yadda ya ji abin da suka faɗa dukkan su sun ittifaqi Yusuf na kware na bai da laifi to sarki ya ce a tawo da Yusuf wa qala maliku wa qala maliku tuni bi astakhlisu nafsi فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين نمين to wakala malako tunubi sarki ya ji abinda ya kaso don dora kaga mai mulki kowane iri na yana son masu gaskiya kusa garewa sai dai rinjaya na ka sami agu su kai saboda su mai agu su ka bida ba sai an bide su ba a su ko na kwarai sai an bide su aka ganin su su kome abu ko ba a bide su ba ganin su akai to shi yasa kuka ganin majalisa masu mulki kuna ganin mai abu wurin ba don suna so mai agun ba wani mugu kamin ya kawo wurin nan baka san kasar da ya taya an kawo mai tsahi ba kamin ya kawo wurin to sai dai ya Allah ya taimake mai mulki da karance karancen da ka maganin wa'annan abubuwa to duk tsahin da mutum ya yi in kun kai ido biyu da shi yana fasawa Allah ya kare mu. To sai sarki ya ce, "O wato ne bihi ya ji labarin wannan mutumin mai tsarki ya ce, ku taho min da shi asa khalisu da nafsi in keɓe shi don kaina. Ai, a ji alhu khalisan li in in sanya shi ya zama tatacce gare ni kawai duna sharikin babu abokin tarayya. Waja a hun rasulu sai manzon manzon sarki ya koma dawa inda Yusuf. Kun san ɗazu Yusuf ya ce bai hita sai an tambi mata yi. to yanzu an tambaye su ga manzon nan ya koma wa qala ajibul malika yace tashi ka karba kiran sarki an bincike mata kaji kaji abin da suka ce sun ce baka neme su ba su suka neme ka to tashi ka sa kayan ka gidan yare babu dadi yusuf yayi ta maza ne kawai yace ban hitowa amma wato ba dadi ga gidan ba shi yasa mai gida yace sallallahu alaihi wasallam ya ce inda nina ni zanna gidan yare wanda yiso ya zanna gidan yare an ka aika an ka ce tauhidwa ɗaya zai ban ko tsaya bincike a bincike kaza inda nina in ji mai gidanmu Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda haka mai gidanmu ya yaba ma Yusuf ya shekara goma sha biyu gidan yari a ce ka hito ya ce yana da dalili bai hitowa sai dalili ya gushe gidan yari baya da daɗi ko mai aiki gidan a bai jin daɗi ne bale waɗanda aka ɗaurewa gidan ya ce mai ajibir malika ka karɓa masarki faƙa masayi so ya tashi ya yi wanka ya gyara jiki ne ya shaci kai ne wa wadda a halasta jini ya yi bankwana da abokai ne na zaman gidan yayi wadda alahun ya yi musu addu'a kuma Allah ya hishe ku ni na hita kuma Allah ya hishe ku sun ma igita sala ya yi wanka shi yusuf wala bisa siyaban hisanin ya sa tuwahi masu kyau wadda kala alaihi da ya shigo wajen sarki ya yi sallama ya iso falamma kallamahu lokacin da yawa sarki magana kallama malika yusuf yusuf ya yi magana da abin nan falamma kallamahu kallama maliku yusufa sarki yawa yusufa magana idil maliku huwa alladhi yabda'u bil kalam don sarki shi ya fara magana don shi adda majalisa isan daka yusuf ya nemi yusuf shi magana sarki ya fara magana yace ma yusuf kai magana mana fa ajabahu yusuf bi kalamin ajabahu magana da sarki yayi sai Yusuf ya ansa mai da ansawa da tabba sarki sha'awa ya ji daɗinta magana da ladabi da mutuntawa da girmamawa a sai sarki ya ji daɗi ƙala lahu sai ya ce ma abin nan ya ce ma abin nan Yusuf innaka al-yawma lalle kai a yau ladaina makinun tabbatacce kake wurin mu aminu amintacce ai zu makanatin kana da wuri kana da bigire wurin mu yau wa amanatin kana da amana ala amrina ga al'amarinmu kai mutum ne mai gaskiya duka duniya ta tabbatar da baka yi laihi ba mai gaskiya kake kai mutum na mai gaskiya fama za ta ra annafa alatto mun ji fassara da kai mana ta mahaliki to ga ganin ka mi ya kamata mu yi ga ganin ka mi ya kamata mu yi kala sarki yuso ya ce ma sarki ijma'i da amaranka ya dade ka tara abinci wa zara'a zara'an kasiran kai noma noma mai yawa fi hadhihi sinina mukhasaba a cikin wannan shekaru masu ruwa wadda khilid da'ama fi sunbulihi ka aje abinci cikin zanganya tai fatati ilayka alkhalqu to halittu za su zo wurinka daga garuruwa daban-daban liyam taru don su sayi ayli ya akhuzu almira don su nemi abinci su karbi abinci wahiyar da'amu minka sai abinci daga wurinka faƙala sai sarki ya ce wa malli bi hadha wa zai min wanga aiki Kunga sarki dai duka ya mika zuciya ta ga Yusuf ya ce wa malli bi hadha wa zai min wannan aiki qala ij'alni ala khaza'in qala ja'alni ala khaza'in al-ard inni habizun alim To, ƙala Yusuf, sai Yusuf ya ce ranka daɗe, ni zai maka wannan aiki. Wa zai mina wannan ya ce, ni zai maka wannan aiki. To, ya za a yi kai mai ya ce, iji an ne alaka za ina al'adi, ka sanya ni ga taska ƙasa. Abin da ya shahi noma, to, sani wannan gihe, ba ni wannan gihe, ka ga wanda za a yi. Yusuf yaro na duka rayuwa ta cikin rijiya da gidan sarki da gidan yare, ta ina samo ilimin noma. daga gidan rijiya sai gidan yari sai gidan sarki matsayin bawa sai gidan yari ina samu wannan ilimi Allah ya baye shi wannan ya nuna shi annabi ne saboda haka yace ije anni ala khazain al-adaka sai ya ni ga abin nan abin da ya shahi taskokin ƙasa dan me kace in saka kasan lalura ce tana da yawa yace inni hafizun ni wato ina da ƙida alimin kuma masani nake zu habzin ina da harda wa ilmin bi amriha ina da ilimi da al'amarin noma wakila katibu wa hasibin ko kuma ya ce ni ma malissabci nake na iya lissahi wa katibin kuma na iya rubutu kun ga wannan ilimi na na abin nan lissahi ilimi na mai muhimmanci tun dori tun dori yana da muhimmanci kwarai da gaske wa in qulta idan ka ce kaifa dalaba yusufu alaihi salam al imaratu wal wilaya hadisai sun zo sun hana abi da sarauta to ya an kai yusuf ya bidi sarauta gashi na ya bidi ta ashe ba kai tsaye an ka hana bidar sarauta ba mutum na dibawa ya ga abin da adda maslaha ga al'umma musulunci yayi mutum na diba abin da adda maslaha ga maslaha musulunci yayi saboda haka in ka ce ya an ka yi so ya bidi sarauta ma'ama wa rada minan nahi anhuma duk da ko abin da ya zo na hana bida imara da wulaya min karahati da labihima na karhanta neman su lima saha saboda hadisin da inganta min hadisi Abdurrahman bin Samura cikin hadisin Abdullah bin Samura kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la tasalul imarata manzo Allah ya ce ka roki shugabanci fa innaka in utita a masalatin kai idan ka, ka samu sarauta an ka baka ita bisa ga roƙonka kai ka roƙa a baka an ka baka to wakilta ilaiha sai a wakilta ka gare ta kai ta wahala baka samun sauki amma wa in wadita ha min gairi masalatin idan an ka baka ita baka roƙa ba o in ta alaiha za a taimake ka kanta ya kudi ba ko munan Najeriya duk mayan nan da kun ka gani suna mulki kun ka ga suna kwatantawa suna alheri mutane na ta yabo ku bincika bido su an kai an kace ku to mu ba ku ba su sun ka bida ba ku bincika duk wani gwamnan da kun kaga yana ta alheri mutane na ta yabo bido shi an kai an ka bashi ba shi ya bida ba duk wanda ya bida shi ya bida sannan an ka bashi to lalurorin da aka aza mai sun yi ƙarhin abin da aka samu ga sarautar nan don haka sai shi ta wahala amma wanda ya zama bido shi an kai an ka bashi kuma da an ka bido shi ya ji yana so ya karba to wannan da izina Allah Allah ka kama mai shugabancin nan sai ka ga ana ta kashe kuɗi ana ta kashe kuɗi kuma kaga ana ta aiki ana ta kashe kuɗi kuma kaga ana ta aiki to wannan wani taimakon Allah na amma wanda ya bida sai ka ga ba a yi aiki ba kuma babu kuɗin ba a yi aiki ba kuma babu kuɗin amma waɗanda su biɗo su an kai an ka ba su kuma sun ka ansa sai ka ga ayyuka ana ta yi kuma ga kuɗi ana ta kashe shi to Allah ya taimake mu shi mana jagora qala ba'dul ulama'i sashi malamai sun ce innama yukrahu dalabul imara dama ana karanta neman sarauta idza lam yata'ayyana alaihi dalabaha in bidatta bai ayyana gare shi ba kana zaune cikin mutane yan shaƙi a kana zaune cikin mutane yan shaƙi kowa ya hito ya ce bidan mukami kaza ya kai kana zaune duk ka san yan shaƙi na kowane ya shaƙa gashi nan dai ai hito kawai kai ma ka ce bidan ka kai ka raba su kakka bari ta kai ga yan shaƙi to zarauta ta kai ga dan shaƙi banda Allah ya gafarta mana fa idza ta ayyana alaihi dalabaha idan ta ayyana gare ya bideta wajaba alaihi zalika ya zama wajibi ya tashi bida wala karahata bihi babu karahanci ciki kama wajaba ala yusuf dalaba kama wanda bidata ya wajaba ga yusuf la'annahu mursalun min Allah dan shi manzo ne daga Allah war rasulu a'lam bi masalihil umma manzo ku ya hisan masaloyin al'umma min gairihi bisa ga wani ne wa dalaba min wasa'il tanzib ya ta tanfizi amirillah bidar sarauta yana cikin hanyoyin zartar da abubuwan da Allah ya umarni ko wajaba alaihi zalika don haka ya zama wajibi ga Yusuf ya bidi wannan sarauta to shi yasa Yusuf ya tashi ya neme ta duk da ba a nema to ko yanzu eh mutum zai tsaya ya diba sarauta gada ka ga ana bada da wada ana ka bidatta in ka ga waɗanda ka bidatta ba mutanen kwarai na ba to in kana ganin kai in ka hito ka bida kana iya samu to biɗi Allah zai kama maka sarautar nan kai ta yadda ya kamata amma haka kawai dai kai kamar da wasu kai ya zanna kawai cikin gida da shi da yara yara ne kawai ya ba su kuɗi ya ce ku watsa ku ce mutane ku watsa ku yi ta faɗin mai gida ka hito mai gida ka hito shi wai ba su kuɗi su yi kwana biyu da sun ka yawaita sai ya tara mutane ya ce to jama'a da dai abin gaban so ta ba amma mutane kiraye-kiraye sun yawa ana haɗin mahito-mahito saboda haka jama'a ma an sa kiran jama'a jama'a ga ko shi yasa su babu wasu jama'a da suka kira shi na yasa su shi ya ba su kuɗi ba haka na 'yan siyasa ka yi yanzu ya shiga gida ya tara mutane ya ba su kuɗi ya ce ko ya ta yaya ta ku ce in hito sai su ta magana mai gida sai kai kai kai ka tsamo mu kai duk wanda kuka je suna suka gwamnati kuɗi na aka ba su ba wai suka ta na suka haka nan ba wani na can wanda ka sa abin ya kashe ya tara abu sosai shi na yana ta kashe tamani sosai ya kashe tamani sosai wajen abin na a soka a ce shi an na kwarai to Allah mu dai kai maka roƙo kai mana jagora ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ka sa aljanna makoman mu kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin alhamdulillah
وكذلك مكنا
ta sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم نروقك يا الله يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا صريخ المستصرخين يا جياس المستجيثين يا كاشف السوء يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوات المضطرين يا إله العالمين بك ننزل حوائجنا أنت عالم بها فقدها ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar mu ya Allah ka gusar da damuwa ya Allah ka gusar da bakin ciki ya Allah ka gusar da tsoro ya Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka gusar da tsiya da talauci da rashin abinci ya Allah ka gusar da ciruta da rashin lahiya ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin mu ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar mu ya Allah ka kare mu ka kare mana rayukan mu wanda duniya ga take kasancewa duka Allah ka samu yi kyakkyawan ƙarshe ya Allah ka kyautace ƙarshen mu ya Allah ka kyautace ƙarshen mu ya Allah ka kyautace ƙarshen mu ka tausaya mana ka taimaka mana ka buɗa mana ƙohohi na alheri ka daɗe mana ƙohohi na sharri duk buƙatun mu na alheri Allah ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko ka maishe su alheri ka biya mana su abinda duk muka tsoro Allah ka kare mu Ya Allah ka kare maka kare gidajenmu, ya Allah ka kare maka kare gidajenmu, ya Allah ka kare mu cikin gidajenmu, ya Allah ka kare mu wajen gidajenmu, ya Allah ka kare mu cikin dare, ya Allah ka kare mu cikin yini, ya Allah ka kare mu cikin gari, ya Allah ka kare mu wajen gari, cikin zaman gida da ta yi ka ba mu kariya da tsaronka ka taimaka mana Allah dukkan alheri ka ba mu shiya dukkan shiri kai mana kariya gare shi bayan ka bayan Allah musulmi yare da maya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su Allah ka gafarta zunubansu ka biya musu duk bukatunsu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta ma uwayen mu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma matayen mu ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka shirya maka shirya ɗaya da zuriya wadda ka ba mu da wadda za ka ba mu Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka tosaya mana ka ansa mana addu'a ya sabigan na'am يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عادل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية كتوس يا من الله كزونا دم لاهية الله كزونا دا نيجيريا لاهية الله ككاري مو ككاري قسم نيجيريا الله ككارا ما نيجيريا حدن كيد لاهية دا زمن لاهية الله كهدا كان نيجيريا كهدا كان نيجيريا الله كشيريا ما هو كنتان تاريا نيجيريا كباسو متي مكانا قري كباسو مشاورتا نقري يا الله ككاري مو ككاري سو يا Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka azirta mu alherun su ka kare mu daga sharorin su ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka hidda abin su garam ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ka ba mu halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isan mu يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا الله كتوس يا من كتوس يا ما اريوا يا الله كتوس يا من كتوس يا ما اريوا الله كتيما كامن كهذا كم كهذا كان ان اريوا الله كهذا كم كهذا كان ان اريوا kagusar da hituna da tashin hankali ka amintar da hanyoyi ka amintar da ƙauyuka da biranenmu ka shirya mahukuntan arewa dukkan su Allah ka shirya su ga hanya madaidaiciya saboda rahamar ka Allah ka kare mu ka kare su ya Allah ka kare mu ka kare su ka azirta mu alherun su ka kare mu daga sharrorin su ya Allah ka tusaya mana ya Allah ka kare mu ka kare jihar ya Allah ka kare maka kare jiham ya Allah ka kare maka kare jiham ka kara ma jiham lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai ofani saboda girman ka Allah ka tusaya mana Allah ka shirya maka shirya mahukuntan wannan jiha ta mu Allah ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na kwarai ya Allah ka kare maka kare su ya Allah ka kare maka kare su ka azaita ma alheransu ka kare ma daga sharrorinsu ka hidda abin su garamu ya Allah ka hidda abin su garamu ya Allah ka ba mu nama da kanka ka azaita ma halaliya ka ba mu mai yawa ka ba mu mai isanmu ya Allah ka amintar da hanyoyinmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da ƙauyukanmu ya Allah ka amintar da biranenmu ya Allah ka amintar da biranenmu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu gidajenmu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani ka kare mu ka kare masallatayen ka kare mu ka kare makarantun nan wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda don muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrin karwa na bisa na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ka azurta mu aljanna firdausul ala ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka allahumma ghafir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم